Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a tara da watan Zulqa'ada hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar kalandar Nasara kuma kamar sha bakwai ga watan biyar dubu biyu da ashirin da hudu wadda da aka saba a rana irin wannan muna karatu kuma a daidai wannan littafi na buyuru wa ma yushrahu wa yumna minha hada hada ta kasuwanci ko kuma saye da sayarwa ko ka ce mu'amala ta kudi abinda ya halatta daga cikin waɗannan nau'uka na mu'amala kuma shari'a ta sanya albarka ta ba da lasisin biyi da kuma abin da aka hana dangane da irin waɗannan al'amura. Wannan kuma shi ne darasinmu na biyu a cikin shi wannan littafi. Za mu tashi inda yake ta wane ilamun mubalati a wani hifafi ha fi masahil buyu'i a idun ila umuri. Nan ne ko? Bayan mukaddima da ya fara a ƙarƙashin mukaddamatun bayan godiyar shi ga Allah da wasu al'amura da ke faruwa a hada-hada ta mu'amalar kuɗi ya kawo hadisi da ya tabbata a cikin sahihul bukhari wanda mun yi magana kai ya zo a wurare guda biyu sannan sai wannan magana wanda ya kama shimfidar za a cikin shimfida wancan hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ce alan nasu zamanun akwai wani zamani da zai zo wa mutane la yubalin mar'u ma akhadha minhu mutum baya damuwa da abin da ya samu na kuɗi amin alhalali am min alharam halal ne ko ko haram mutum baya damuwa kawai alhalalu ma halla fi yadihi kawai me ya faɗo a hannun shi to shine yake cewa wani idamu da mubalati rasa kula a ce aran ya kamata musulmi ya zama mai kula da abin da yake ci mai kula da abin da yake sha mai kula da abin da yake daurawa ko sama mai kula da abin da yake shigowa hannun shi na dukiya to amma idamul mubalat rasa wannan kular shi wannan fi'ili na ina adama daga ina adama yana zamar kamar mutsawa'a ne in an ce mutsawa'a shine ka juya abu dan yayi wani abu sai yayi abu yanzu misali za ka yi cewa kasara ya karyi ko ya karya ya karya gilas amma ba dole bane in ka ya fasa gilas ba dole bane in ka fasa gilas din ya fasu to idan gilas din da ka fasa sai ya fasu idan an zo a kalan larabcin sai a nemo fi'ilin motsawa sai ce in kasara kasara fan kasara to nan ma adima fan adama an kokarin a rasar da kula da addini a hada-hadar kasuwanci kuma sai aka rasa kenan dama an zuwa a koya dama ba a sa a rai ba kuma sai aka rasa to shine ke in ilamul mubadat rashin ba da kula aw inkhifadha ko kuma kankanta kula mutum ya ba addini muhimmanci a hada-hadar kasuwanci amma bai ba da kular da ta kamata ba in ya ga zai ci riba sai fakin ɗin ka'idojin addini sai ya gama cin riba sai rasa da su gifari to shine in hifadul mubadat fi masailil buyu'i rasa kula ko kankanta kula da a cikin matsalolin saye da sayarwa a idon ce da umuri wannan al'amari yana komawa ne zuwa ga wasu al'amura idan ka je ka samu ɗan kasuwa da bai san hukuncin kasuwanci ba akwai dalilan da ya sa bai baiwa ka'idojin addini muhimmanci ba ko kuma ka samu ya ba addini muhimmanci ba yadda ya kamata ba wacce ma dai zai koma wannan al'amarin minha daga cikin al'amuran da suke sawa a yi hada-hadar kasuwanci ba bisa ilimi ba awwalan na farko alhala'u bil amwali wa ishqu dunyat jami'a alhala'u in an ce alhala'u shine alhirsu shadid mugun kwaɗayi kwaɗayi mai muni da za a samu a tattare da mutum shine in ka ce ya hana sai ka ce alhirsu shadid wa qillatu sabar to mugun kwaɗayi na kan dukiya kaga yanzu me abin zargi mugun kwaɗayin amma kawai so kake ba ka zama abin da yake ba tabi'a ce ta ɗan adam annabsu tabki ala duniya wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha dan adam na so sama mugun kwaɗayin son dukiya wa ishkud duniya da kuma bakar kauna ga ita duniya in an ce ishku ita ce bakar soyayya da kauna in ka duba da'uwar dawa na bin al-qayyim a can karshe ya kulla babi akan matsalar ishku ba a so ka so wata mace a karkashin ishku za ka yi ta wahala ne ita ce ta ba za ta aure ka ba sai kai rinta sai ga mutum ya yi duk karshen nan da suke ta rinta saboda matan su ishku ne guduma kuma za su taba wani sassauci mugi tsohon mijin barira radiyallahu anhuma ya yi mata irin wannan bakar soyayyar shi bawa ita bawa kawai sai bari sai sai da aisha ta saye ta wukiya tara miliyoyin kuɗi ne kawai ta bayar ta biya yan kaza kawai sai ta samu yanci daga ce to kina da yanci ko dai ki zauna da mijin amma ba kin fi shi fawa ma'ana kin kin fi shi yanci shi ke ya ce shi bawa in kuma ba ki so auren ku ya wace ta ce ita ba ta zauna da shi ba sai aure ya wace mutum ya shiga wani irin yanayi ya shiga bakar soyayyar da ishku ya kama shi mai sunanta mana da kima mai irin sanin ta mana da kima in ya bi ya yi masa magana ta waigo ta zazzage ranar da murna zai kwana sau da ba ta kai duhu duhun shi ma ba za ta gata bai ya nuna har ta gan shi har ta san ma da zuwan shi kuma zakin ma duk cikin soyayya ne ayan baka in kare na amma ko zaki shi maka yayi in ga kana zaki amma haina da kima ne aka ba da lokaci kana ta babatu a nan yana ma da kima to su wa'annan mutanen san da suke wa duniya wala an lahirar da su bayar irin su ne a ciki za ka ji wani ya ce shi da ana sayar da gidan shi na aljanna ko jinginarwa zai jinginar kuma ka san da Allah zai bada wannan damar ya bada wani website sai ka zo shiga a ce baka ya shiga don wallahi wani zai ba zai ce a jinginar da naki wani ma zai rama ya ce shi ba a siyar ne aljanna da ce a siyar kawai to in ka musu ka shiga ina ce a siyar za su nemi wata. To, wannan mugun son dukiyar da tsananin son duniya a jami'a kaskantacciya shine babban dalilin farko da ya sa wasu ke kasuwanci bisa jahilci. Annabi Hurairah ta radiyallahu an an karbo daga sayyidina Abi Hurairah Allah yarda da shi ya ce hadisi ne ingantacce da ke cikin sayyid Bukhari kana yace an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata a gare shi ya ce sa ita abdul dinar bawan dinari ya tabi kuka ce bawan dinari ya halaka nan ce ta isa shine alkabbu alal wadai a ɗauki mutum a kifan shi a ƙasa da fuskar shi da cikin shi suna kan ƙasa to mai bautar kuɗi kawai shi komi kuɗi za ka ji wani da kan shi yake ta ni akan kuɗi ban da imani ni akan kuɗi ban da mutunci da irin su annabi ke magana da su ana su ne ubbatu dinar Allah annabi yake cewa ta isa abdu dinar bawan dinari ya sha kasa bawan dinari ya taɗi bawan dinari ya halaka wa abdu dirham da kuma bawan dirhami da ya bambanci duka dai kuɗi ne sai dai kawai ka ce dinar ya fi tsada dirham ya fi arha kamar yanzu ce nan kamar annabi ana yana ce mana bawan international currency ya tashi bawa local currency ya tashi kenan yanzu in ka ɗauki zakka dinari ashirin ko kusan miliyan hudu a miliyan hudu ko takwas ko kusan miliyan takwas in ka canza su a gurguzacciyar naira mu kaga kenan manyan kuɗi ne to bawan manyan kuɗi ya tashi in kuma ka ɗauki dirhami dirhami ɗari biyu shi ne za ka yi zakka in ka ɗauki dirhami ka canza shi da naira ko ka canza shi da dola sannan daga dola ka tsalla ko ka canza shi da naira kwata-kwata da yaji naira dubu ɗari bakwai ba kuma ka ga shari'a ta ce mana ne in mun tashi lissafin zakka ko dai mu yi da naira a ko mu yi da dinar ko mu yi da dirham kenan dama aka ba mu wanda ya fi mana riba shi zane kuma ya kamata mu riƙa yi da dirham ne in dai kana da jarin ɗari bakwai akwai zakka a kanka gara ka yi kafin a da kana miƙawa ana ba a su amma in ka ɗauki dirham dinar sai kana da wajen miliyan takwas to mutum nawa za su iya amma kaga ɗari bakwai mai tura kwakwa ma in sha Allah da iya ila haɗa ta yin jarin ya ci uban nada to kamar dai wannan annabi na ce mana bawan manyan kuɗi ka san wani manyan kuɗi za ka hana yi sallah wani kuma ƙanana in sai ga wani da riga fata-fata takalmi haɗin bauta amma ba a zahar ba la'asar ga magariba ta yi wai sun je yammaci awa biyu dubu biyu ka ga wannan ta isa abdul dirham ƙananan kuɗi sun halakar da shi sai ne dubu biyu in ka ce wani mai tsaye ce riga ta ba tsarki a zuciya ta ba tsarki wata zuciya bai wasu biyu shikenan to kaga manyan kuɗi da kananan kuɗi ta isa abdul khamisa bawan al khamisa ya tade me al khamisa shine al kisa mayaji kuka ce barko ko kayan daki wani shi za ka in dai akan yaji ne in dai akan kayan da za a sa a shimfiɗa a gado ne wani da wata kuma anan suke halar ba sassauci to su ma irinsu sun halaka to ya siffar su take annabi ya ce in uku tsiya rabiya in an ba shi zai yadda bi yadda kuke dai kana ba shi kuɗi ko za ka zage shi ko za ka ci mutuncin shi ko za ka ci mutuncin addini da na iyayen shi na ba abin da ya dame in uku tsiya rabiya in an ba shi yadda ka ji yana ta yabo ai wani na Allah ne ai kaza ai kaza wa illam yuqta sakhita amma idan ba a bashi ba shikenan sai ya tafi wannan siffar yan siyasa da yawa sun shiga in ka ji yana yaban wani ba shi a kai aka je na ai wane wane ne wane ne irin da ke ce masu sojojin baka ko ya hau social media ya ta yabo jirgin annabi nuhu ya ce shi ne girgije shi ne ruwan sama shi ya yi ta yabo dai kama da an zo an fitar da wani din wani intervention na gwamnati honorable ya ƙi sa shi sai kuma kaga ya fara canza za ka da fara habaici kura da shan bugu gardi da ɗauke ku da kwashe za a fara habaici kenan inuwar giginya na nesa ke to ya kusa fasa kwai sai ka ya ce motar alfa mil tara ba ta da irin sake kuma su ne halakakku bawon kuɗi ne wannan mutumin sai ba za ka shari'a don Allah ba shi ne annabi ya sake mai ta ce ta isa wannan mutumin ya halaka sharri ya same shi ko kuma ya yi tuntuɓe ya faɗi ya kasa tashi kamar da ibn hajar ya fassara yace ta'atu fa ta'is kai tuntuɓe ka faɗi kuma ka kasa tashi don ci gaba da tafiya yace wannan mutumin ya tabi wanta kasa musiba ta tafi ta dawo ibnu hajar yake cewa al-intikat huwa mu'awad mu'awadatul mardi aw sharri mutum ya rabu da matsala ko sai ko matsalar ta dawo sai koma gidan jiya na kuka to shine wani bawan dinari in ta kasa musiba ta tafi ta dawo wa ila shika in kaya ta soke shi falan ta kasha ba zan iya cirewa ba wannan sai fasara ta ɗaya kenan ko kuma wa idza shika idan ya taka kaya ana nufin idan sharri ya same shi idan musiba ta auka mashi in halaka ta baibaye shi falan ta kasha ya Allah jumla ce du'a iya kenan annabi ya ce ya Allah kada ka taba dauke mashi ka bashi ya mutu da ita ba annabi in ka je irin wannan zafin duk sauti bil mu'minina raufur rahim amma ku dube ce ya Allah in musiba ta same shi falan ta kasha jumla du'a'iyya insha'iyya kenan ko kuma wa ila shika idan musiba ta same shi falan ta kasha bai iya cirewa sai dai ya guga wajen wani ko me ya same shi na matsala da kaga muna so mu sha shayi ba na siga gun wani laifi rigar ki ta yage jibi zai kai gyara gun wani laifi an mace haihuwa gun wani laifi an fara shuka gun wani laifi daki huda noma har fasowa ma sai mu wani waya yau ake aikin masaran nan wa ila shi ka falan ta kasha in musiba ta same shi bai iya cirewa to kaga kenan kada mutum ya zama abdul dinar wanda ya zama haka kuɗi ne kawai a gaban shi to galiban abin da zai faru ba zai iya tsayawa ya fahimci addinin Allah ba har ya sakin ma addinin ragama ya jagorance shi cikin abin da ya wajaba a ce ya bar addini ya jagorance shi wannan hadisi ya kare da bukhari al-imam al-bukhari shi ya fitar da shi ya maimaita shi kusan wurare guda uku lamba ta 2886 da dubu biyu da dari takwas da tamanin da bakwai da kuma karshe karshen sayar bukari lambar hadisi dubu shida da dari biyu a da dari hudu da hamsin da biyar a dubu shida da dari biyu hudu da talatin da biyar to haka hadisi ne da yake da razanarwa kwarai kwarai da gaske da kuma jan hankali cewa to mutum ya yi kokari ya ga cewa bai halaka ba kam in ba haka ba to duniyar za ta kai mutum tabaru malamai sun yi maganganu akan shi hadisin cewa to menene sakon da yake ne babba abin da yake karantar da mu shine kada mutum ya saki ragamar shi kawai ga duniya cewa ita duniya ita ce za ta yanke matsaya ko kuma abin da zai aikata ko kaza ko kaza a'a mutum ya iya kokarin shi ga cewa ya kiyaye yasa ibn hajar a karkashin hadisin ya kawo maganar da ibn tin ya faɗa ibn tin ne daga cikin bajiman malamai ya rasu hijira na da shekara ɗari shida da sha ɗaya yana cikin manya-manyan malaman da suka yi sharhin sahihul bukhari daidai har yanzu ba iya ganin kwafin ba ana dai ganin sunayen littafin a cikin wallafe-wallafe na malamai ya sa ma littafin suna al-mukhbirul fasih fi sharhin Bukhari yassahi amma a ina za a samu makasudan aikin su ne hayar da ake nema saboda sai wani bukatu sun ce kusan mutum ɗari biyar suka yi mai sharhi wanda suke an ba su yi ɗari biyu ba ba ma su yi ɗari biyu ba har yanzu kaga da sauran aiki ba kaga har yanzu na da lokacin da zai bata ga aiki da littafai a library ana so an yi takadidan su a dawo da su ko sai ka ɗauka mana fita a baka typewriter ko kuma kwamfuta yanzu ko ko ka rika yake gaskanin kai ba kana tarawa ka yi abin da zaka iya ibn Sina yake cewa a cikin wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsoratar da mu game da fitinar kuɗi kuɗi binnan za su kai mutum sabaru yasa mai hikimar waka ce annabsu tabki ala duniya mutane na kuka saboda tara kuɗi wa kada alimat alhali ya kamata mutumin ya sani annas salamata fiha tarku ma fiha morewarka da duniya karka kulla doguwar alaka da ita tarku ma fiha yace la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha mu dukan mu ba da gidan da zamu zauna bayan mun mutu sai dai gidan da muka gina kafin mu mutu fa in bana hadi khairi ba maskanu in ya gina da alkhairi sai ya ji dadin zaman wa in bana hadi sharrin khaba baniha in ya yi mummunan gini to shi ke nan sai ginin ya zo ya baki sai mutum ya zama ya shiga uku kenan to ibn Sina yake cewa annabi yana tsoratar da mu game da fitinar dukiya wannan kuma bai faru a zamanin shi ba sahabbai a zamanin shi kuɗi ba su yaudare su ba wani mawadaci zai miƙe a masallaci ce wata miliyan biyar ce ya jama'a inda ne bukata mu haɗa a kwar gidana ko a wajen masallaci haka dai bi ta gabo wannan kuɗin ya tara tun masallatan nan su wuce da riguna daidai in kai mutum wata ba za su ce wannan rigar mai kai in ta buƙaci canji zan je in karba to kai ba a yajin ta yace ina da ma gobe ai mu asaki ya ci uban na da har na gobe da safe da rana da daddare yana da yana da abincin gobe shine ya kauce mai miliyan biyar sai wani in ya tafi fa da raba zakar sai ya zo kamar nan sai ya tara kuɗin a rubuta five million zakat da za ta tafi Najeriya da sun yi kot ko sai da titi tafi rukun mutane kowa ce kai na da abinci kan yi ne sai sa ibnu tsiri ke cewa tabbas wannan hadisin mujiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne bai faru a zamani ki ba amma ya bada labari cewa kafin duniya ta kare sai kuɗi sun zama manyan mutane a tsakanin mutane sai sa wani mai hikima ce yana gada za a aiko wani annabi bayan manzon Allah mujizar kuɗi za a bai ko sai a baki mujizar kuɗi da kun gaisa kawai ka in ka rinka goga haka dubu daidai ko daloli su rika fita iya kwarin imanin ka ka san ku da an ta musulunta ba wallahi ana ga ana sake mu baya to da na musulunta na je haji bari mu kila daloli da shafa sai ce wannan mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama na ikhbari bi bil umuri allati lam takun fi zamani saboda ya bada labari da abin da bai faru ba a zamani yace wa wajhu zanni min jihati taswiyati bayna al-amrayn وإلا فأخذ المال من الحلال ليس مذموما من حيث هو والله أعلم yake cewa to amma an cika na hadisi sai kamar yana zargin a nemi kuɗi ta ta ya za ka haɗa fuskokin guda biyu halaccin neman dukiya har a cikin sabani da akwai biloniyar to me halaccin neman dukiya da kuma haramcin zama bawan dukiya yace wa wajhu zanni fuskar da ake zargi a nan min jihatin taswiyati in ka ɗauko ɗaya ɓangaren bainal amraini tsakanin ɓangarorin guda biyu shine wanda ya nemi haram ya ce wa illa fa aka zulma da min alhalal laysa mazmuma neman dukiya ta halal ba abun dargi bane ban abu ne ba mai kyau an yi umarni da a yi saboda za a tsaya a yi wa addini hidima kuma al'ummar ka za ta kubuta saboda musamman a wannan zamanin masu karfin tattalin arziki su suke juya ƙananan ƙasashe ko al'ummomi marasa karfin tattalin arziki ko sun so ko sun ƙi. ibn hajar aka ya kawo wannan maganar a cikin abin nan din shi fatihul bari mujalladi na hudu shafi na ɗari hudu da hamsin da ɗaya kenan a hadisin farko da ya kawo na lamba ta dubu biyu da ɗari biyu da tamanin da shida da kuma da ya biyo bayan shi da ɗari biyu dubu biyu da ɗari takwas da tamanin da bakwai wannan dai shine da dalili na farko ita wannan duniyar idan mutum ya rika kallon yadda ɗabi'ar ta take to galiban ba za ta iya yaudarar mutum ba sai za ka nema don ka rayu amma kuma ba za ka saki jiki da ita ba ba ita ce manufa ba ya sa ne hikimar waka shi ma yake cewa a ya fati batun yadda ni ya ta innaha sharafun rada wa kararatul akazari darun mata ma a ta hakan fi yaumiha afkar gadan tabballa hannun dari ce ya mai neman waccan tsaliliyar budurwar duniya kenan da aure ce inna ha sharafun rada ka bi a hankali tarkon halaka ne sai ka yi taka tsantsan da ita abincin da za ta baka halaka ne sai ka yi da gaske ka tantance mai kyau da mara kyau ya ce darun mata ma a haka yau ne ha ita duniyan nan wani sakarar gida ne in ta baka dariya a farkon yini to abu kalgada in kai sa'a ta kai gobe da safi awa ashirin da hudu amma sai ta kuntuka maka wata siyar ko kuma ta raba ka da wani abu na imani da afkad gadar ya ce tabban na halin dare ya ce ni kotar da duniya a ce ta zama ita ce gidana za ga abul baka arrandi wani mawaki da ya ma Andalus waka lokacin da ta fada hannun yan gari gari ya ja hankalin mutum ya na tsaya ya nazarci duniya don ka samu saukin rayuwa yake cewa da kulli shay'in idan ma tamma nuqsan ita ce duniyar nan duk sata biye koli kasa ne sauka yanzu in ka bude rediyo wasu mutane ne ba su a tarin ba kullum sai ya sai ya faɗe su gaba da shekara goma nan gaba sai ka nemi jikokinsu ko fastar su ka wahala an daina kafi in abu ya daga ya daga ya daga ya daga ba yadda Allah zai yaba shi a sama ba zai yiwu ba zai sauke shi ne ya kai wani wurin kawai haka yake yake da kulli shay'in idza ma tammalu qusalu fala yagtarru bi bil aishi insan yal umuru kama shahadtuha suwadun yace ni dai duniyar nan na gama nazarta ta yadda take shine man sarrahu zamanun a'alu a zamanu in wani awa ɗaya ya faranta maka rai to ka tabbatar da awa goma awa sha biyar awa ashirin ashirin da hudu su kuma yanzu kuntuka maka bakin ciki sunnar rayuwar kenan yace wa hadihi daru la tabqa ala ahadi wala yazumu ala hadin da ashanu kaga wannan duniyar hali ɗaya bai tabbata kuma ba za ta taɓa dawwama da yanayi ɗaya a kan ire-iren abin da ke faruwa ba, ya ce ainal muluku zautijani yamani wa aina minhum akalilun wa tijan kenan manyan sarakunan yaman samudawa da adawa wanda aka rika musu wa'azi suka rika cewa suna da karfi ya ce wai yau ina suke wa aina minhum akali ina damarar da suke ta iko wa jidan ina rawanin da suke na sarauta da nuna isa wa aina ma sha da hu shaddadu fi irami ina ginin da shaddad yayi a iram irama zatil iman akai ne wa'azi kore su har Allah ya faɗa miki da isa ba wai yau ina mutumin wa aina ma sasahu fil fursi satanu wani mutum da shata ke hararowa wani bajimin basara ke yau shi ma ina yake duk duniya ta naɗe su wa aina ma haza ku karunu min zahari ina abin da karuna ya tara na kuɗi daga baya ma za ka yi ina abin da mansa musa ya tara na kuɗi ina abin da ya tara kana maganar fili dala ta kai tiriliyan ɗaya dala ba ba naira ba in ka sama kalkuletan ka zaga ya sama ka i ero ka bugar da ni ban zo wurin ba ba zan yi baka lissafin ba ka je ka ce dala tiriliyan ɗaya to dubu ɗaya da ɗari hudu wai ka ga naira nawa kenan kalkuletan ka ba zai yi ba za a ga wasu kuɗi ne sai kai ka je ka samu iya rufa'i na kano ne kan gane suke ne ba na lissafin amma dan diplomin da economics a ina wallahi lissafin shi ma karkaletan bai zai kace miki karkasa na sa ya ce man bai sani ba wa aina adun wa shaddadun wa qahatan ina adawa ina shaddad ina qahatan asalin sarakunan kasar Yaman sun Yaman na Yaman yace ata alal kulli amrun la maradda lahu su duka duniya ta nade su dukkaninsu al'amarin nan nan sharrin duniya ta kauce masu lodi sannan mutuwa ta zo ta yi gaba da su hatta ka zau baka annala kauma ma kanu har ka ga bayan su kai ka ce ma ba a yi su a duniyar ba kai ka ce ba a yi su a duniyar ba wani babban mutum a gwamnatin buhari ko yan jarida sun zai hira ce sun gama ba ya hira ce ba kawai ya ta jin daɗi wai kar ta tashi shi ne kusan in ka cire shugaban kasa mataimaki sanar sosan da waye shi ne na biyar amma yake ta kasta tashi inda suka sauka wai ki ba ta ringin da yawa ba a zuwa da ko ganin shi ba wani ce zai haɗa ka da shi zaka yi ba shi miliyan biyar shi wanda ya ce zai haɗa ka dan ka gan shi sai da talauci shi kenan sai sai lahata Allah gida amma ke ta masu sun zai suka sauka an gudu ba mutane ba kaza ba kaza ba kaza to kaga wannan to shine abin da mutum zai tsaya nazarta na ita duniyar sai mutum ya dauki darasi a kanta shikenan wannan shine abu na farko wanda ya sa wasu ke yin kasuwanci da jahilci rufewar ido wajen son duniya da tara dukiya kuma wannan zafin neman bai sa ka samu zai sa ka samu da kalla Allah ya ce yake rabai fa'alu bima yuridu ne ya ga dama ya baka da mai sana'a goma kwana goma bai ci ribar naira goma ba da mai sana'a ɗaya yana da gidaje goma ba ruwa ruwan Allah da duk lissafin da kai za ka yi sai dai ka dogara gare shi ka rike addini saniyan na biyu intisharu da jahal yaduwar jahilci shi ma jahilci ya yadu sai da mana wani ma ke ganin wai musulunci ma har yana da ta cewa a kasuwanci in ka zo kana mai wasu bayanan ka zai ce to yaushe shi musulunci yaushe ma ya san wannan shi da fita yace wa wa da'afu da ilmi shar'i da kuma raunin da aka samu na ilimin shari'a sabu ilimin shari'a yayi rauni a tsakanin mutane yanzu in ka ji wani kaso aliyu yana cewa kashi 68 a sakkwato akwai yaran da ba sa zuwa makaranta ba islamiyya yake nufi ba na tabbatar a sakkwato ba su kai wannan adadin ba amma aka suka fitar a report amma kuma sai ce maka a nan bara 2.2 ne kawai ba sa zuwa makaranta su kuma in ka zo to su kuma ba sa zuwa islamiyya a jihar su kuma ya ka samu kila 98% arnaku ne ba sa zuwa kama da an zo an ce ilimi yau da ɗau ilimin boko a giya sai jahilcin addini ya yatsa cikin mutane a yaran nan ana so ne ga an ba su ilimi na boko shi ma ba mai yake ne bayan ya ya kasa ya wuna shi ya kasa ko tayawa ba a yi ka san ana tayawa kana sanin lafiya kenan amma in ka ji shuru to shi kenan amma kuma kai a haka ke so wasu, wasu kuma su saro wannan kaya kuma a gida daya ni ban san wani irin kasuwanci bane wannan ai tun da ka kasa aka raba kalla aka ki yi to kai yaran su canza sana'a kun ga me za a yi eh to a canza sana'a ita ke hikima kwazo na su kara ta yi tsatsa ko ta ba yi kuma kace kuma ku sauro iri abin sa'a ne ya abin kuma rashin dabara ne wa min zalika da jahadu bil muharramat daga cikin nau'ukan jahilcin da ke shafar yan kasuwa sune shine jahiltar ababen da Allah ya haramta fi da guyuri a kasuwanci inda mun yi magana darasin farko in dai zaka rike kuɗi ka je shago a baka kaza kana da bukatun wurin sanin almuharramatu fil buyu ma yushra wa ma yumna wanda kuma nan ba daɗewa ba zai fara lissafi saboda muhimmancin yace wal jahadu da kuma jahiltar bi hukumati man irtakabaha da jahiltar sakamako da azabar wanda ya aikata waɗancan haramtattun ayyuka to in mutum ya jahilci hukumar da ke cikin waɗanda suke aikata haramtattun kasuwanci to dai mazamare zai ya koya ya ce kalan imamu sarkasi al'imamu sarkasi rahimahullah Allah ya mashi rahama ya ci wannan bajimin malami ne sun ce ya rasu hijira da shekara ko dai ɗari hudu da tamanin da uku ko kuma ɗari hudu da tasa'in ka gaba ne yau bane ba kana maganar kusan shekara ɗari tara da sittin da rasuwa wannan malamin ya yi gwagwarin maya da su alakakan wasu miyagun sarakuna a lokacin yana da karfin halin ko kai waye da ba da fatawa ko ba za ta yi maka daɗi ba shi sarki sai ya je ya kwato kuyangin shi da ya aurar a wani gida sai yana so ya aure su daga karɓo su sai ya aure su ya ka ɗaura masa aure da su sai aka zo aka yi wa wannan malamin fatawa sai ce auren da ya yi ba dole sai sun yi idda shi kuma sarki ba zai so ya jira sai sun yi idda shine aka kama shi aka saka shi a kurkukun cikin rijiya haka suka daure shi suka wajen goma sha shida ya ci to a cikin ne ya rubuta littafin shi mai suna almabasutu ilfiqi na matsaloli ne na fikihu yadda ake yi shine bakin rijiyar ɗalibai ke taruwa daga cikin rijiyar shi kuma yake imla'in matsalolin shi kuma suna kwafewa yana nan wata littafin yana nan wata madaba'a ta buga shi da bolin talatin da ɗaya dukkanin su daka daga cikin rijiya kuma yana fitowa aka sake wata fatawar kuma ya sake ballo ta yi ba zai ciwa ciwa ba zai cewa cewa ba sai an faɗa gaskiya a kuma wata su masu wani ki gani ban haka suke ko yanzu dama ya zo su zo maka da fatawa sai su lakkana maka lokacin su makarfi da aka yi ta rigingimin rigakafin polio in aka tashi fatawar ai a biyu ya kamata a shiga da farfeso kai ta nan da farfesa and pharmacy amma ta sai a samu wani mai environmental HND pass ta zo ce to muna da fatawa me zaka ce game da ki kuma riga ki ta ga shin baki as asa asbar sai ce ah yana da matukar amfani sai da ridu su dauka dan duba gari ke zaune je mun albani ce ne ka karanta ce environmental yace kafin bude ido kai farnan gurin sakar banza muna da prof ka ce wannan sai ka tafi ka je kai aikinka akwai aikinka kai ne ka sani a magani kai ne ka sani profeso kai ta ya ce ba inganci dan duba gari ya ce da inganci bonus ta dauki na duba gari to haka suke haka suke sai dai lajira ai zai lissafi salma mustarkati wanda ya rasu hijira na da shekara 483 ko kuma 490 shine yake littafin al-mabasul yake ta wa li hada qila li muhammad an ce wa li muhammadin shaybani wani bajimin malami ne wanda ya rayu kafin al-imamu sarfati ya rasu hijira na shekara 199 haka tazarar shi da al-imam malik ba yawa tazarar shi da al-imam malik babu yawa al-imam malik ya rasu hijira na shekara 179 shi kuma wannan ya rasu hijira da shekara 189 shekara goma kacal kaga ba na yau bane aka yi tawaga aka je aka same shi aka ce ala tusannifu fi zuhudi shay'a aka rama kalla ba za ka rubuta mana littafi game da zuhudi ba da gudun duniya da tsantsan da duniya yace zan rubuta ku bani lokaci kana kada sannaftu kitabul buyu sai ta na rubuta littafin kasuwanci ko sai mi ga wasu littafi ce ga wannan littafi ne da ne bayanin a hakamul buyu'i a ciki aka ce me take nufi da ai duk wanda ya san alhalalu wal haram a cikin kasuwanci to iya zuku da an gama samu amma in dai za ka shiga kasuwanci ba ilimin alhalal wal haram maganar ma kai mai zuhudu ne ba ta taso ba a abdul dinar shine yake cewa wa muradu abin da yake nufi bayyantu fi ma ya illu wa ya haru nayi bayani game da abin da ya halarta da kuma abin da ya haramta wa laysa zuhudu illa istinabu illa istinabu anil haram ai ba abin da ake ce mu zuhudu face ka bar haram war radba fil halal kuma kai kokari ka ga cewa ka ci halal kai kwakayin samun halal kai kokarin kauracewa haram in kai haka kawai sai a ce kayi zuhudu sau da sa ibnu taymiya yana da tarihi game da zuhudu tarihi mai kyan gaske lokacin da aka tambaye shi me zaka ce game da zuhudu shine yake karku ma la yan fa fil akhirah ko tarku ma ya durru fi dunya wa ma la yan fa fil akhirah zuhudu shine duk wani abu da zai cutar da kai a duniya kada kai sannan duk abin da in ka je lahira ba zai maka amfani ba komai daɗin shi a duniya kai watsi da shi in ka za ka ci abinci mai daɗi wannan abincin wani amfani zai man a lahira in ka auna ka ba amfani in masa abinci karkaci ya ce shi ne zuhudu Daka wannan maganar ya faɗe ta a cikin littafin shi na almabasur a mujalladi na goma sha biyu shafi ɗari da goma ya ce riga saboda haka ne fagar kumna bi wasu ikitabin mu nan sai muka tsayu muka rubuta wani littafi ya bayyana ma'anar buyu wannan dan littafi ya bayyana mana ma'anar kasuwanci menene saye menene sayarwa menene kasuwanci wa anwa'aha ya bayyana mana nau'o'in kasuwanci wa hukuma kulli nau'i kuma ya bayyana mana hukuncin kowane nau'i sai da a kasuwanci akwai nau'i iri kaza ga hukunci akwai nau'i iri kaza ga hukunci akwai nau'i iri kaza ga hukunci hatta yudarrasa ala tijjar har wannan littafin ya kamata a karanta da shi ga yan kasuwa kamata ya a rika daurori na yan kasuwa kowa ya iya fi darin islam a garuruwan musulunci wa yanta shira bainahum wannan littafin ya yatsa a tsakanin 'yan kasuwa wani ya ɗauke shi ya fassara da hausa wani da turanci wani da faransanci wani da fulatanci wani da yarabanci ma kafin ya isa fa ya fillal jahalu daga nan sai jahilci ya karanta wa yurfa daga nan sai a ɗauke jahilci a tsakanin suwa 'yan kasuwa ya ce wa yudbata sukuna da dawaji shari'i daga nan sai ka'idodin shari'a sai su rika gudanar da kasuwanninmu sai zama na kasuwa ta koma karkashin kalan lahu kalan rasulu yake fa nas'alullaha muna roƙon Allah madaukakin sarki ayyubarika fi ma katabna ya mana albarka cikin abin da muka rubuta wa yanfa bima sassarna ya ya amfanar da abin da muka zana a takarda shine muka rubuta wa yaj'alahu nibrasan ko muna roƙon Allah ya sanya wannan littafi ya zama fitilla shine annibras fi babihi a babin shi na maganar hukunce-hukuncen kasuwanci ya ce ana ragami ne na tsari duk da kankantar littafin suka lada da ta yan shafuka ne babu yawa mutum da koyan shafuka ne ai kamar ma ba zai bada wata fa'ida ba ce duk da kankantar shafuka muna fatar ya yi amfani ya ce wa akhiru da awana addu'ar mu ta ƙarshe alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu wa sallallahu wa sallama ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sirar Allah da amincin Allah su tabbata ga mafificin manzanni annabawa da manzanni yace maktabul buhuthi wa dirasat a mamlakar arabiyyar saudiya malaman da ke karkashin maktabar su suka rubuta tun hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida kusan shekaru takwas kenan wanda ya ce mukaddimar da yi wadda tana da muhimmanci mutum ya fahimci bukatuwar da ake da shi mutum ya san ƙa'idojin addini kamar yadda muke yawan maimaitawa matukar za ka cire kuɗi ka je ka sayo kaya ko ka ɗauki kayan ka ka ɗaga ka sayar kai ma dan kasuwa ne wannan babi ko wannan littafi ya shafe ka dan yanzu nan daga tsaye sai ka ci haram yanzu nan daga sayarwa sai ka ci haram ko ka zo da gabnu ko ka zo da tadlis ko ka zo da kaida ko ka zo da wane ne da ganin shi kuma Allah ya tsere mutum albarka albayya ne bi da qiyari malam ya tafarraka fa idza sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bai'ihima wa idza katama wa kadaba muhikat barakatu bai'ihima hadisan hakim ibn hizam yake wajen al-imam al-bukhari da muslim sai ce faslun ga wani fasali fasali na farko kenan bayanu hukumi ta'addumi ahkamil bai'i wannan fasalin zai bayani akan hukuncin koyon hukunce hukuncen kasuwanci menene hukuncin sanin hukuncin kasuwanci yace al-aslu asali fi ta'addumi game da koyon ilimin kasuwanci annahu fardu kifaya asalin ilimin koyon shi farilla ce ta kifaya ilimi ba sai na koya ba naka samu mutum ɗaya biyu uku goma a gari suka iya shi kenan amma da sharaɗin wa hada ana illa ana muridil bai'i wa shira sai dai ga mutumin da yake da sha'awar ya ɗaga kayan shi ya sayar ko kuma ya ɗauki kuɗin shi ya je ya sayo yanzu a za a iya samun mutumin da tsayin da yake shekara arba'in bai taɓa sayarwa ba ko bai taɓa saye ba kaga ke ilimi yanzu ya zama farko kifaya a farko ainin kawai ta kuma farko ainin da ce illa ala muridil bai'i wa kira sai dai ga mutumin da yake da sha'awar ya daga kayan shi ya sayar ko ya dauki kudin shi ya sayo kaya ya ce fa innahu yajibu alaihi ta'allumu ahkami wannan ya wajaba ya zo ya koyi hukunce hukuncen kasuwanci shi wa hada ala ma kana alaihi salaful umma kuma akan wannan ne jagororin al'umma suka gudana a kai, salaful umma, nagartattun al'umma na farkon nan, akan haka suka gudana, minat tambihi ala hadal amri, inda suka rika faɗakarwa game da wannan al'amari. Magabata da ka ce musu za ka yi kasuwanci abu na farko, ka san kasuwanci? Saboda suna tsoron karkace haram, karka cuta, karka tashi gaban Allah, ka ci haram, ka cutu wasu, daga nan sai a yi wa mutum tafliti daga nan sai mutum ya wuce wuta to shi suke jin ma mutum tsoro ya ce wa min zalika ma aka rage huttar ne daga cikin irin waɗannan hadisai akwai hadisan da hadisin da Limamu Tirmidhi ya fitar shi Limamu Tirmidhi yana da tazarar shekara ɗari tsakanin shi da Liman Malik suna cewa ya rasu hijira da shekara ɗari biyu da saba'in da tara yayin da Liman Malik ya rasu hijira da shekara ɗari da saba'in da tara a gaba sa ba yasa sai dai istinadi ya tafi ya bi da shi ta kai amma bai taɓa ce maka haddasani aliman malik ba ba su haɗu ba kuma yana ƙasan su alimamu bukhari wanda ya rasu hijira da shekara ɗari biyu da hamsin da shida shi ɗalibin shiri to shi na alimamu tirmidhi Allah ya mashi rahama ya ruwaito bi sanadihi hadisin ya tuke da isnadin shi an Umar ibn al-Khattab daga Umar dan Khattab radiyallahu anhuma sai na Umar dan Khattab ya rasu hijira da shekara ashirin da uku bayan hijira aga ana ta kara matsawa jikin annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kan sai na umar ya ce la yabi fi suqina illa man kad tafaqaha fi din sai na umar ya buga doka ya buga ta yace kada wanda ya kuskure ya shiga kasuwar mu domin saye ko sayarwa sai wanda ya fahimta addini sai wanda ya fahimci addini idan ba haka ba ka koma gefen kawai ai ta yi ba kuma a wancan lokaci ya ɗauki matakin da wannan dokar ta yi aiki sarkin kasuwa aka samu aka ba shi ka'ida da mandate ta duk wanda zai bude shago a kai shi kwamitin malamai ki sha tambayoyi a gane yadda ya san riba da riba halal da haram ka'idojin ciniki maka ji ya faɗi sai a mayarwa sarkin kasuwa da rahoto cewa ta wannan mutumi ba muna ba da shawara kana ba shi shago ya fito bila faɗa miki kai baka iya kasuwanci ba ne yanzu muna baka shawara ka je gun malama ne ko ka je wani ka samu wani malami ka koyi ilimin ka na addini shikenan wannan hadisin za ka same shi a cikin sunan na al-Imam Tirmidhi yake cewa akara da Malik al-Imam Malik ya ruwaito fi muwatta'ihi a littafin shi na muwatta' mun ce ya rasu hijira da shekara ɗari da saba'in da tara su ne ragowar mazan je kenan yake cewa anna umara umar dan khattab wanda ya rasu hijira da shekara ashirin da uku aka kashe shi ko gara a rika faɗa wanda ya mutu da kan shi a faɗa wanda aka kashe a faɗa kada ya aikatan shi ma da kan shi ya rasu ina kashe shi aka yi ɗan ta'adda kana yamna'ul a'ajima bai albazzi sai na umar ya rika hana gwarawa sai da yadi nan ce gwara wanda ba balarabe ba ka zo dan sukururin ka da kai baki me kila yadi ta ba za ka siyar ba saboda baka san yadda ake auna ba ka sai da ake sa kin ba cutar mutane za ka yi sai kwaya ta cutar ka shi kuma ka'idar addini na zarara wala dara kar ka cuto na kana cuce ka sai na umar ya ce ga doka daga yau duk wanda ba balarabe ba kare sai da yadi an ce daga baya da gwanawan suka iya kasuwancin yadin da aka rage dokar dama ba kiyayya ba ce. Ya ce haitu kala la ya bi kuhu fi sukina a ajami kada wani bagwari ya sai da yaji a kasuwanmu. Kada wani bagwari shi ne wanda ba balarabe ba fa illahu lam yafqahu fi dini sai na umar yake ta saboda gwara wannan ba su fahimci addini ba walam yuqimu fil mizani wal mikyal ba su iya sanya ma'auni na tef ba, ba su iya sanya ma'auni na mudu da buhu ba. In ka ce gwadaman ciya biyar bai iya ba, in ka ce gwadaman yadi biyar bai iya ba. Daga ce to kar su yi awo, kar su sai da yadi, amma za su iya shigowa su da ku. Na zora mai buhu ya kai wajen dani. Shi wannan kaga za su iya, saboda shi yana da saukin koyo. Bayan ka kawai za ka bi ku. na kira zan da aka baka ce asala asala ka'idojin shi da dan sauki sauki ana ana zuwa makaranta ana yana zuwa makaranta ana da kowa na zuwa makaranta daga nan sai a je sai a amfana wannan magana za ka same ta cikin muwatta ta Imam Malik riwayat Muhammad bin Hasan al-Shaybani galiban kwazin muwatta da muke da shi ba wannan riwayar bace riwayar da ke hannun mai dake riwayar Yahya ibn Yahya Yahya ibn Yahya amma kaga nan ana maganar riwayar Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani ba ita ka duba ba na duba riwayar Yahaya ibn Yahaya ban gani ba to da haka ga abin da sayyidina Umar ya faɗa wa ruya an ruwaito an anhu daga sayyidina Umar annahu kana yatufu bisuqi sayyidina Umar yana zagaya kasuwa wa yadribu ba'sa tujjari bidurrat yana dukan wani sashi na yan kasuwa da sanda sai da sanda sai dai ka ji ya tsula maka wa yaqulu la yabiqu fi suqina illa man yafqahu kada wanda ya zauna a kasuwar mu don saye ko don kasuwanci sai wanda ya san fikihun kasuwanci wa illa akalar riba in ba haka ba sai ya ci riba sha'a am'aba ya so ko ya ki haka yanzu duk wanda yake kasuwanci ba bisa yi da riba ko kaso ko yi ka ci riba ko za ka cin motsi da ake ta'amulin ribar ce ma ba ainihin riba amma ni ce na zama ba komai bane wani zai zai maka cinikin ina idan ta baya a cin bil'ina wanda annabi ya hana karara ko bai a tanifi bai'a ko ya kadali ko ya najas duk bai sani ba duk bai sani ba ka duba yan kasuwan mu in ka sai ce maka original change in ka dan kasuwa ya shiru bai ce original ba ka nuna wanda kake so bane duk wanda ka daga zai ce ya fi kowane kyau in ka ce ba ka san shi in ka ɗauko na kusa da shi sai ta ban ba lura da wannan ba ya fi haɗa zan inganci. Ai haramta ci wannan kasuwancin. Kai ne bincen ɗin da kai? Kai ka gyara kayan? Ka gyara shi ya zaɓa. Ba ruwan sarki a kayana da kyau. In ma suna da aibi sai ka faɗa. Duk za mu zuwa karkashin alkhiyar. Shi ne yake cewa wa ana Ali daga Aliyu dan Abi Talib. shi ma an bashi kisan gilla hijira da shekara arba'in daidai shi ne alhassan ibn ali ya karba khalifancin ya dan kare shi har aka shigo shekara ta arba'in da ɗaya daga nan ne ya tanazuli da kai shi mana ya sauka voluntary resignation ya bar mu muawiya dan kan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ta haru kuma haka ya faru ba alif dan abi talib radiyallahu anhu yake ta annahu ja'a rajul wani mutum ya zo wajen shi fa ya amiral mu'minin yace ya amiral mu'minin uridu an attajira gaskiya ina so in yi kasuwanci ina sha'awar in yi kasuwanci fa kana da ku sai Aliyu da Abi Talib yake mashi al-fiqhu qabla tijara to ka je ka fara koyon fiqhun kasuwanci kafin kasuwanci yace innahu man tajara qabla an yafqaha irtafama sirriba thumma irtafama yace idan ba haka ba wanda ya fara kasuwanci kabla an yafkaha kafin ya san fikihun kasuwanci irtafama shikenan zai fada tarkon halaka ya ce ai waka a fihi zai fado a kasuwancin wartabaka zai rikice wa nashaba zai kafe a halaka ko a haram wa waka a fi rusumatin wa rukumatun ay amrun yatakhabbatu fi mutum zai ta bulayi zai ta fanga fanga ba shi ga halal ba shi ga haram ba shi ga duniyar ba shi ga lahira yace za ka iya duba ne aya fi garib al hadith wal asar na ibn al asir kenan za kuma ka iya duba don sanin ma'anar wannan kalmar lisanul arab littafi ne na dictionary kawai malamin ne ya zauna yi in ka ga irin aikin da ya za ka yi mamakin wai shi kadai yayi mujalladi goma sha biyar shi ba da zai koya maka ba kai fassarar kalmomi zai koya maka bolin goma sha biyar musamman bugun daro isla to ga na ce a mujalladi goma na goma sha biyu za ka samu kalmar in ka je in ka na so ka gano ta sai ka tafi karkashin harafin nemo fasalin ra'un rasama karkashin rasama kalmar na nan yayi bayani billa billa kalma ta yakan mata shafi uku shafi hudu yana bayani a kanta yake cewa in mutum ya yi kasuwanci kafin ya fahimci fikihu irtafa masin riba zai kafe a riba zai halaka a riba zai ta bindin a riba sun martafama daga nan zai ta bindin sai ya halaka ya ce za ka iya duba alfaqihu wal alfaqihu wal mutafaqqihu na al-Khatib al-Baghdadi ya kawo wannan magana yace wa kan nabbaha ala hadal a'immat gamayyar malamai da dama sun ankarar game da haka rahimahumullah rahimahumullahu ta'ala Allah madaukin sarki ya masu rahama fi kutubihim al-ittafan su lima li hadha al-ilmi min ahamiyatin baligha saboda abin da ilimin kasuwanci ke da shi na muhimmanci mai kaiwa makwara yace wa zakaru malamai suka ambata wujuba ta'addumi ahkamil kasbi wajabcin koyon hukunce-hukuncen sana'a alkasbu sana'a kasuwanci ya shiga sana'ar hannu ta shiga ko kwadugo za ka rika yi bana kana so ka rika kwadugo kai maza ka je ka koyi hikihun kasbi ya ke kwadugo shi ne za ka ka halar kuma wannan har kuɗi sai ka fi samu har kuɗi sai ka fi samu kuma zai zama idan ka a buɗe ba za a yi ta cutar ka ba amma yanzu kawai haka wani gari ya gari zai ce shi zai fara ya ce ala muridihi da wanda yake da sha'awar ya zo ya fara kasuwancin ko sana'ar hannu da Allah ya sa'a minhu ma yufsidu kasbu saboda kada mutum ya auka cikin abin da zai lalata mashi sana'ar shi ko kasuwanci faqad kana malikun al-imam malik ya kasance ya amuru al-umara yana umurtar malamai fa yajma'una tujjara wa suqa sai a tara mashi ‘yan kasuwa da masu aiki a cikin kasuwa har ‘yan dako da masu saye duk sai ce a tara mashi su wa yuridu na hum alaihi sai a fitiro da su ga liman malik Bai za waje da ahadan minhum la yaskawu ahkamul mu'amalat sai ta gwada yayi ta gwada yayi ta gwada idan aka zo ya samu mutum sai da bai san hukunce-hukuncen mu'amalar kasuwanci ba, wala ya arifin halala min haram ba ya iya sanin halal daga haram a kama humi na suki, sai sa kulla rumfar shi in tallako ne, in mai waye sai ce a kore shi a kasuwa. Aliman Malik ke neman gudanar da hijira. Sai ce a kore shi, wakala da sai ce mashi ta'allam a hakamal bai'i wa shira ka je ka koyi hukunce hukuncen sayarwa da saye sun majlis fi suqi daga nan sai ka zo kasuwa ka zauna yanzu har irin mu a kasuwa da zaka ga yana gyaran agogo ko gyaran tocila sai ya zo da certificate na cikin kasuwanci in kuka gyara kasuwar za ta zama haram ake ci wannan ba kaga duk gwamnati ya kamata tsaya kai amma kasuwancin namu ya zama irin na bature kawai shi bature bai kai nan ba ko ya kai ba ruwan shi to majlis fi suqi fa inna man lam yakun faqiha duk wanda bai da fiqhun ilimin kasuwanci da hukunce hukuncen shi akalar riba lallai ka tabbatar sai ya ci riba sha a zalika ma'aba kuma kaga idan mutum ya ci riba ya kama cikin wuta kenan bizar shi ta wuta ta fito الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس شكنا أنقما دمجا إن يتاشى إيش غير سورا ونتاثيري يتي وانا مغنر ذاك ساميتا تكين التراتيب الإدارية نظام الحكومة النبوية أمجلد نبي شاكي نبوم شافقي عن تنبيه المغترين game da faɗakar da waɗanda suka yaudaru ta za su iya rayuwa ko babu karantarwar addini wannan ita ce ma abin nan abin da Imam Malik yake yi kuma gwamnati na ba shi goyon baya da ita yake kokarin gyarawa al'umma don al'ummar ta san ta ci halal ta ci haram su kuma su iya sauke nauyin yana da saboda yanayin lokaci sai mu tsaya nan sai mu tashi qala al-imam ibn hazm ga maganar al-imam an-nawawi nan ga maganar ibnu abidina nan a cikin hashiya ta guna abidin da can karshe ga maganar alimamu shaukani a cikin wannan baki wanda kai mu darasin gaba sai mu tashi a daidai nan wurin wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh irin wanda ake barawa na gwamnati musamman na kudin riba na ce riba ce ma dole da riba sai dai in sun bayar ba riba ko ma da wani suna suka kira shi riba ce a ce processing fee ko a ce menene sunaye da dama za su suna kira shi ko profit riba ce na ce na san za a ban dubu ɗari biyar ta ce to shi ke na ranar da zan dawo da shi zan dawo da dubu ɗari biyar da naira goma wannan naira goma ita ce ribar kuma ta riga ta kashe kudin a galibin ba da lura ba ce wai za ka yi mutanen abu biyu suke faɗi ta wani ce maka ai da lura ce da lura ce in ya karba sai ya canza mashin wai sai da lura ce sa umar ji tsoron da ya daina aiki ba wani ma aure zai kara ko auren kuma na mustahabi ma ba na sunna ba wanda sana na farilla wani kuma magana ta biyu da suke faɗi sai ka ji wani na ta murna shi kai ai interest ma ba yawa 5% ne kawai kaga da 5% da 100% bisa yi duk ɗaya ne ai gudumar kawai an ce ne wanda ya kere ba ba wata fatan da ba suna cewa inda lalura ba makawa to shi ne mutum rai wadda ta kai karshe na ɗaya ba ka da abin da za ka kama ka sayar ba abin da za ka dinkinar kuma duk garin an hana ka bashi kuma lalurar ba makawa kamar rashin lafiya shi ma sai ka karba iya bukatun rashin lafiya shi kenan amma idan kaya ne aka kawo ya tattauna wannan kabiyar nan wata union aka ta je ta siyo kaya kamar yanzu ya ake tunkara abin nan a ma'aikatu da har har har kaci ma ana raba ba wai ga mutane ya karɓi kaci goma sha biyar sai ku haɗe a yan kaci duka da a gari za ka ko ɗaya bai kai gida ba ya ka datta suka yi kai ga raguna to kaga wannan wani ciniki ne da yake suna ta mai ko bai da kafin malamai sun ta tattauna ya tattauna shi a nan ne hukunta a takaice sosai amma ya jira a kan abin da ya kamata to shi ma za ku zo a tattauna irin wannan ko bai a tanifi bai a yi wannan amma dai na kuɗi a baka rance a ƙara wani abu shi kenan roƙon kuna ma da tuwa-tuwa wani lokaci abin da suka faɗa maka na percentage ya ga haka yasa wani lauya yake cewa in za ka ci bashin banki wannan dogon fom ɗin da za su baka da wasu ƙananan rubutu ka karance shi duka duk tsiyar a nan take amma galibin mutanen mu manaja a ina zan sa hannu ka san me san bashi sai nake za a busa ka ba baki ba kawai sai ce sai ma zai sa hannu to nan da ka zo ka ce ba haka ba ne to nan ne za ka rigima sai ka gama cin bashin da kashi talatin da kashi talatin da ɗaya shine interest din sai ran da aka zo cira sai ga sun cire kashi talatin da bakwai me ya ƙara kashi shida da rabi suke maka form ɗin da ka sa hannu sai a nuna maka sake nan ka kai sai ka kai shi ɗan bibilibi sai daga ta Allah ya isa bayan kai ma maka Allah ya isa sannan yaudara ta biyu za ka yi rubuta kana son miliyan ɗaya interest ɗinsu kashi talatin kaga a miliyan ɗaya za su cire dubu ɗari uku kenan in sun tashi sai su sai su baka ɗari bakwai kuma za ka biya miliyan ɗaya madadin su baka miliyan ɗaya ka biya miliyan ɗaya da dubu ɗari uku a bari a rage maka hanya sai su baka dubu ɗari bakwai nawa kake ba shi miliyan ɗaya ga ta nan baro baro ita kaɗai za ka biya. Zai tattauna a kan wannan matsaloli ne sai dai a yi ta'addu'a kwarai. Allah ya sa mu dace ya na kallon mu bi hamdika shirin la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum